إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallonmu da saurare barkanmu da barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na bawon firai a yau muna juma'a 28 ga wata na bakwai hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1445 yayi daidai da tara ga wata na biyu miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2024 yan uwa masu kallonmu da saurare a yau ma mun sake dawowa tare da shehu malami shek abdulmalik hamis a nan yame jamhuriyar nijar masu bibiyar da mu satuttuka sun ka gabata sati daya daya har guda biyar yau mun zo sati na shida insha Allah ta'ala malam na yi muna karatu kan alistiyamar yau za mu tashi alistiyamar tarihu wa tatawurahu akan makallahu bismillah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Bonfere da kuma radio kenan da kuma waɗanda suke bibiyar mu wato na cikin ƙasa da wajen ƙasa a inda suke muna musu gaisuwa ta addinin musulunci. To bayan kamar yadda Malam Alarma Isa ya bayani cewa an gabatar da karatuttuka akan al-istimar kusan sati biyar yau shine sati na shida kenan to yau kuma za mu tura akan tarihuhu wa tatawuruhu kenan ya an ce tarih shine tarihin abu dama bahaushe ɗauko ta ina yi larabawa suna cewa arraha yu'arrihu tarihan ilmu tarih to amma lokacin ita alhamza sai a cire ta sai a ce tarih saboda larabci lugha ce tamilu ila takhfif ina fata an fahimci wato farko a ce tarih haka yake a tsarin larabci domin fa'ala yufailu taf'ila arraha yu'arrihu tarihan amma sai suka ce tarih saboda sai suka ga takhfifi al-lughat al-arabiyya alladhina yu'minuna bil ghaib kaga war shi karanta yu'minuna bil ghaib al-lugha al-arabiyya min khasa'isiha at-takhfif tana karkata zuwa ga saukakawa to da malam da balarabe yace التاريخ shi kuma nan bahaushe ya zo kha'un babu ta sai ce tarihi ina fata an fahimci ba an huta ba eh to shine ilimin tarihi to da haka zamu tattauna akan al-istimar tarihuhu tarihin sa a takaice sannan tatawuruhu in an ce tatawur shine wato daga at-tawur shine mataki mataki malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara jam'i ne da at-tawr mataki mataki ina fata an fahimci kuma Allah ya fassala yadda an kai wannan a cikin suratul mu'minun da sauran surori wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin to atwaran kin nan ga abin da yake fassara shi da sauran ayoyi da suka bayanin yadda an kai halittar da adam to idan muka zo ta tsawur shi ko sai zama to tsawur kamar mataki-mataki to tatwir wanda bincike ne mai yawa kwarai da gaske ana iya yin karatuttuka wato barkatai a cikin shi tatwir wato shine ake kira kamar zamunintar da abu sanya abu ya ci gaba shine tatwir domin mataki ya kai wannan mataki to a ɗauke shi a kai shi wani mataki to kaga wannan yana daga cikin karatukan da kamata a ce an yi saboda yana daga cikin ababen da ya sa kasashen Afirka ba su ci gaba da kasashen Larabawa a yanzu nan zamanin da muke ciki saboda kullum aka samu nasara ba a tunanin ya za a yi abin ya ci gaba da mun yi abu ɗaya mun kai nasara sai mu tallata ma duniya mutum mai bacci su kuma turawa da sun yi ɗaya gobe zaka ji an ce kaza an ƙara mai in ka dubi motar da aka yi a shekarun baya ba ɗaya take da shekaru kaza ba ko da yasu tana tunan ya abu zai gyaruwa shi ko ɗan afirka da balarabe da ya kera wani abu ko ya kawo wani abu na cigaba sai ya sako-sako da shi ba a kokarin zamunantar da shi wato sabunta masa salo da kuma canje-canje da ake kawo wanda shi ne ake kira renaissance renouvelment wannan duka ya kamata a ce an yi karatu akan shi tatwir wasa'ilud da'wa tatwir wasa'ilul at-ta'lim kaifa nutawwir al-amn kaifa nutawwir wannan bincike ne ma mai yawa wani karatu ne wanda sai dai wani lokaci zai iya ɗauka kamar tatwir na wato kamar addini wasa'ilul al-abin addiniya na da'wa da sauransu da kuma wasa'il na ƙasa yadda za a sa ƙasa ta ci gaba wannan sai an yi karatu da an kare ta'sirul istimar ya kamata a yi karatu akan at-tatwir in Allah ya bamu iko sai dai shi wannan shi ma zai iya duka karatu 19 20 ko 30 abin da ya kama da haka wallahu a'lam to a yau alramma isa muka zo muka ce al-istimar to tunda al-istimar muka ce mulkin mallaka muka ce sata ce aka yi domin kalima ce ta qur'ani aka sace mai ma'ana mai kyau aka ba ta tsarin baturi yadda baturi yake son hatta da malaman addini su zamanto su yi masa hidima kaga ce istimar rayarwa tunda Allah ya ce huwa an sha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha a cikin kissa ta Annabi Salih a cikin suratu Hud kaga kalma ce mai kyau amma yau hatta masu da'awa ma wasu su hankalta ba ba ba istimar bane mun ka ce ta'bid ne bautar da mutane ne wa nahbu tharawat da tsace arzikin mutane shine nahab da hababba at-tharawat arzikin mutane wa at-tashrid da koran mutane su tafi musan inda su ba shine at-tashrid wa taqtil da karkashe mutane wanda shine abin da an kai to ina alaka shi da rayarwa wakan rayas bayan ka hallaka mutane da dama ka tarwatsa kasashen mutane ka tsace arzikin su ka canza musu tsarin su na rayuwa wanda suke bisa gare shi sannan ka zo ka ce mutane wai wai ka rayar da mutane wakan rayas macuci azzalumi to don haka wannan kenan to sai mu zo zuwa ga tarihuhu tarihin bautarwa na fata an fahimci ne yana da kyau a yi karatun wayyoshe ne aka fara bautar da ɗan adam wasu su ce tura sun yi mulkin mallaka a mulkin mallaka duka-duka shekara nawa na baturi yanzu 'yan shekaru ne taron ma da aka yi a 1985 ne ya kare suka yi abin da 1885 a 1885 conference de berlin to suka shigo suka yi mulkin mallaka shekara 100 da wani abu ne na fata na fahimta ka ɗauki ma tun da wancan lokaci har yanzu ba shi shekara 200 ma in kana so in ma kana so din shekara 200 to amma yanzu duniya a bautar da ɗan adam daga shekara 200 fara ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne wannan magana ba ita ba ce wato asalin bauta tana ɗaukan mataki-mataki tun aza duniya akwai tsari na bautar da ɗan adam ma'ana tun lokacin ɗan adam yana farko-farkon zama bisa doron ƙasa akwai tsari na bautarwa da ya bullo shi yasa nake so in ɗan ɗebo tarihin kaɗan na'am dalili kuma saboda shi alƙur'ani yana da ya gaya muna hanyoyin da ake bi a tace tarihi abu na ɗan kenan na biyu ya faɗa muna manya-manyan fa'idodin tarihi na uku kuma yadda ake yi a tace tarihi waɗanda abubuwa guda uku in baka san su ba kan ma kai karatun tarihi kuma ko kakka yi magana ko ko in kai magana an ka ci ma ba haka nan bari ka kama bakinka domin ba ka iya kare kanka ko ba haka nan bari to bari mu ɗauko ta saboda ka san wani in shi na karatun istuwar ko history ya yi karatu a faransa ko ya yi karatu a ingila ko a america shi na ganin malamai ga sunan kaza kaza kaza alhali hatta da tarihin duniya wanda ake gani shine karshen wanda bature ya gano shine tarihin kasar misra
na karshe na karshe wanda da gare shi babba su da wani tarihi tunda suna kiran shi asrul ahjar lokacin ahjar hajar kenan dutsi dan adam bai fara rubutu saman takarda ba ga yadda suke cewa sai ya fara rubuta tarihinsa da alamomin tarihinsa akan dutse shikenan shekara dubu uku sai ce maka babu wani tarihi to amma qur'ani ya ba mu tarihin abin da ya faru ma tun farkon duniya tun kafin ma dan adam ya sauko bisa duron kasa Na'am.
qur'ani ya ba mu labari amma wannan ba shine maudu'in mu ba na'am mun ji wannan da kyau Na'am.
to kenan yanzu su ƙasar egypt da suke cewa ita ce tushen tarihin da ba za a iya samu a duniya yo afirka take na'am tabbas to ya an kai shi bature ya fi sanin tarihin duniya koko zai iya ba da rubutun farko shi wa ɗigowa na ya rubuta ya aji bisa ga rubutun da waɗansu suka yi
na'am to kenan ina hujja to don haka dai a gurguje dokoki shi qur'ani ba wai zai saka ka zan speciality na tarihi ba Mm-mm. ba shine aikin alqur'ani ba saboda da yawa daga cikin waɗansu mutane musamman waɗanda ba su fahimci inda aka dosa ba ka fahimce ni da wanda ya karatun boko wanda bai san addini da kyau ba ko kuma a'a turawa sun nuna mishi ai shi alqur'ani sai deja bai passé an wuce alqur'ani to irin waɗannan in suka ji ana ba da wasu hujjoji misali a ce a'a to yanzu idan aka yi magana kan likitanci ya kamata a ji abin da malamai suka ci in aka yi magana kan geography ya kamata a ji abin da malamai suka ci in No.
an kai magana kan tarihi ya kamata a ji abin da malamai suka ci sai ce ah, to ai su malamai ba specialist bane na histoire Mm, su malamai ba specialist bane na geography No.
su malamai ba specialist bane na economy su malamai ba specialist bane na misali eh, eh, finance malamai ba specialist bane na eh, abin da misali eh, siyasa kamar eh, politik No.
geopolitik ko ah, malamai su ba specialist bane na kaza mm dakata ka shi shi qur'ani shine in ya yadda da abu to duk abin da za a yi daga baya sai a je a yi bincike ba wai qur'ani ya faɗi komai da komai ba mm-mm, ba haka ake nufi ba akwai annabawan Allah da dama waɗanda ma Allah bai ambaci sunayensu a cikin alkur'ani ba Na'am.
shi yasa ya ce wato eh, eh, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah Allahu akbar. gaskiya Qur'ani wasu abubuwa a jumlace ne yake kawo su. Kuma da Allah ya ce yanzu kamar ilimin siyansu da wane ne da wane a'a Allah ne ya ce ya hore muku ƙasa da abin da ke cikin ta. Wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard. Duk ilimin da zaka yi a duniya duk ilimin da zaka yi a duniya ka amfana da abin da Allah halitta Allah ne ya ce ya hore maka. Kenan reshen shi wannan gari ka ta kare.
na'am Mai abu guda ya kamata ka sani, duk wata tiyori da a kawo- da za a kawo, don da deja akwai fact akwai tiyori, shi fact wannan enfe scientific, an gane ko shi wannan ba a shakka tun da in ya tabbata hakikanin na to ba zai saba ma Qur'ani ba.
na'am A kenan eh, abin da ya kamata mu gane, Mhm, idan ya zamanto Qur'ani bai yadda da abu ba, mhm.
tunda shi Qur'ani matsayin mai yin hukunci na, Na.
to duk yadda ka zan specialist a duniya ba za a karɓi maganar ka ba. Me yasa? Saboda shi Allah shi ya yi halitta. Shi ya halicci sammai da ƙasai ya halicce ka. Idan ya ce abu kaza ba haka nan bane. Kai ko kace kai research kace abu kaza ya saba mana Allah, wanne za mu dauka?
na Allah na Allah za mu ɗauka Tabbas.
don kai iliminka guntu ne Tabbas.
shi yasa so da dama ake samun masana su faɗi abu ya saba mu Qur'ani can da turawan ba kansu yanzu bincike da ya kai sai a gano abinda Qur'ani ya faɗa shine gaskiya ba abinda suka faɗa ba tabbas to kai akwai professor professor in kai nan afirka kake ko kasashen larabawa ma ko ina kake a duniya a turai din waɗanda profesoshi ne na ƙarshe su suke gaskata abinda alkur'ani ya ce kai ko nan da ɗan diplom ɗinka wata matrix ɗinka wata baka ɗinka da wani turancinka wanda ba a san ma inda ya samo asali ba kana ta hayaniya Na'am.
ga ko bts ɗinka ko dl ɗinka ko doctora ɗinka ko ma me kake takama da shi na'am waɗanda kaka ganin su ne masanan gabanka su sun ƙaryata abinsu sun gaskata Allahu ƙur'ani me yasa kake zakkuwa nan wajen mu kake son mu fifita ka akan alƙur'ani kai a matsayinka nawa gaskiya don haka duk teorin da an ka kawo in ta saba ma ƙur'ani ta tashi aiki Na'am.
kuma dole ƙur'ani shine zai yin hukunci ga duk abin da za a yi don ita ce shari'a ta Allah ta ƙarshe Na'am.
ba za a turo wani annabi ba shi yasa Allah ya tsare ma ƙur'ani ba kamar sauran littafan wato a taura da injila ba don Allah zai sake turo annabi kenan ko an taba su ƙur'ani na tahi Allah.
amma shi ƙur'ani da Allah alƙawarin ba zai turo wahayi ba kenan an ka bata shi mutane suna iya zuwa kiyama su samu hujja gaban Allah Tabbas.
sai Allah ce to yanzu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allahu akbar.
inna musu Allah don Allah yana girma kan shi don babu mai girma irin na Allah Allahu akbar nahnu mu ne nazzalna dhikra mun ka sabkar da azzikra alqur'ani an gane ko wa inna lahu lahafizun kuma zuwa mu tsare shi malaman balaga sun ka ce muakkidat da wato almuhassinatul ma'anawiyya wal lafziyya sun yawa cikin wannan aya
na'am to amma dai bari mu dan ta kurzu ki Na'am.
ka san magana ina so a karfafa ta za a kasa akidi Aha.
to inna harfin taukidi ce ko ka bari Na'am.
yace in in ce muhammadun qa'imun to in ce inna muhammadan qa'imun wahi karihi a isa Allah da mai inna ko Na'am.
to harfin taukidi ta bari mu yadda ko ko a lafazi zaka gane Tabbas.
to inna sannan sai ce inna bai ce inni ba Na'am.
saboda nuna ta'zimi kaga ga inna ga nun ga ga damirut ta'zim biyu kenan ko Na'am.
nahnu nazzalna dhikra bai ce ba inna nazzalna dhikra sai ce inna nahnu dan ka gane ta'kidi ba Ah.
nazzalna bai ce anzaltu ba har yanzu fara amfani da uslubi na na, na ta'zimi nazzalna sai ce adh-dhikra ya kashi bil alif wal wal- wal lam ya ta'rifin sa saboda qur'ani baro baro shi ke komi kasancewa ka da kwalewawa baka san abin da kake ba Na'am.
ka san qur'ani tabbas الذكر وإنا له كان سيتي كما وإنا na'am إنا دنا كان غير تأكيد بيو سيتي له لحافظون بيتي حافظون له با سي تقديم والتأخير للإناية الله.
ولرعاية الفاصلة لحافظون بيتي حافظون بكار لام تند إن تي إنك مسلم تو إن تي إنك لمسلم وفكر فيه To lahu yace kuma lahafizuna kuma bai ce lahafizun ba ya sake amfani da damirin taukid na ta'zimi ya kawo wawun da nunu to ba ta kare ba inna nahnu sai ya fara da jumlar ismiya allati tub- tufidu thubut wal istiqrar Allahu akbar wa inna lahu lahafizuna duka jumla ce ismiya ya amfani da ita to kaga wajen malaman balaga an ka taho kai baka san wani abu cikin balaga ba ko ma wajen malamai kai karatu kaga dai alal aqalla ga balagatul wadiha an gane ko Na'am.
ka tai ka koyi ka'idodinta kana da jawahirul balaga na imamul hashimi kana da uqudul jiman alfiya ce baiti dubu imamu suyuti ya rubuta cikin ilimin balaga akwai sauran littattafai ka je kai karatu Na'am.
bas ya yi maka sauki wannan bari mu aji wannan na'am To yanzu aran mai Isa kenan bari mu zo bisa ga ilimin tarihi kenan dan Qur'ani ya ce wani abu da Bature ya faɗa Qur'ani bai yarda da shi ba paske Allah ne ya halitta wa za mu gaskatawa idan Bature ya faɗi magana ta sa mu Qur'ani in dai tabbas abinda Qur'ani ya faɗa shi malamin bai yi kuskure wajen fassara ba yana da kyau mu fahimta domin wani lokacin malamin ne ya kuskure wajen fassara ba Qur'ani ne ba ya yi tabbas, kuskure tabbas.
in dai haka fassarar take bata saba ma nasoshi na alqur'ani ba bata saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bata saba ma ka'idodin shari'a ba kai kaɗan mu gaskata ka dan kana da laboratuwar ko kana wani binciken ka mu karyata wanda ya san mai da kasse baka isa ba wallahi Allahu akbar.
wallahi baka isa ba da haka yana da kyau kuwa shiga taitayin kashi Na'am.
duk abin da ka karanta in ya saba ma qur'ani in dai ya saba ma qur'ani billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da girman Allah da ya halicce ni naka ƙarya ne na Allah a gaskiya Allahu akbar wannan mu ko shakka ba mu yi tabbas na fata na fahimta Na'am, to dan haka ka a cikin yasa malamai suka magana kan tarihi me yasa suka magana kan geography me yasa suka magana kan economy a ka ai magana kan su kai ka halicci duniyar da abin da ke cikin ta to ilmu tarih anar mai isa na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi fa'idodi a jumlace yadda duk tarihin duniya da za a karanta da nan har kiyama ta tsayu Allah ya faɗi fa'idar da ta babba ta wadda take sa aka yi karatun tarihi. Allah ya ce a cikin suratu Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab.
Na'am.
A cikin kissar annabawa wasu malamai suka ce fi qasasihim tana koma zuwa ga annabi Yusuf da ƴan uwansa don Allah ya ce laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'irin.
Na'am.
waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba zancen su ɗaya aka yi ba ya shafe su ya shafe waɗansu ma waɗanda ba su ba dan Allah ce hatta idza stay asar rusulu wa zannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin laqad kana fi qasasihim ay ar-rusulu Allahu akbar sai zamanto ya shafi kowani annabi na'am sai ce to ibratun akwai ibra abin lura ashe dalilin da yasa ake karatun tarihi shine a ɗauki wa'azi shi yasa zaka ga galibin masu karatun tarihi suna kawo wa wasu waɗanni fa'idodi za mu cirata cikin wannan in Allah kawo kissa wani bawan Allah na gari sai ce to dibiyar da karkon shi ya kare in Allah kama kissa wani mutum wanda ba na gari ba Na'am.
sai ce ma diba ka ga yadda karkon shi ya kare na'am فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أي والعاقبة الحسنة للمتقين الله.
أن شاف حسنة Mm.
kenan tarihi gaba ɗaya duk wani profesa na duniya Allah ya haɗi me yasa ake karatun tarihi in kuma kana da ja bismillah Allah ya ce ana karatun tarihi ne don a ɗauki wa'azi shine in mutane sun yi abu nagari an gane ku sai kai koyi da shi ka tsira annabawa bayan Allah na gari ko ba haka nan bane shikenan in ka yi koyi da su ka yi ka tsira duniya da lahira waɗanda suka yi shishigi suka yi ta'addanci a bisa doron ƙasa ba su gama da kyau batun da nan duniya Allah ya raga-raga da su ya yi kace-kace da su kuma lahira za su tashi cikin mummunan azaba wanda ba ta da iyaka Allah kai mu tsari to wannan shine dan haka dan ka karanta tarihin wani mutum mi za mu dauka shi yasa ko text an kawo cikin for example cikin wani abin nan cikin ilimin literature ai karatun nassin da ake yi a ce to me za mu fahimta cikin wannan nasi a cikin literature ماذا نفهم من هذا النص كيف نستنطق هذا النص ونستنتج النتائج شكرا منين to Allah ya riga ya hudu baka iya waye Allah tabbas
sai dai abin da ya shahi detail kai na zaka sani shi a cikin bincikenka sai ka yi detail ka gane abu kaza ya faru a rana kaza ko wani abu amma duk inda an ka zo an ka kare in an gane abin ya faru mai kyau ne ko ba mai kyau ba ya sakamakon shi yake mun gano na almansa to tarihi yana da rassa daban-daban akwai tarihin mutum akwai tarihin wata daula akwai tarihin wata fabi akwai tarihin wata kabila akwai tarihin wata ƙasa akwai tarihin wani icce wata dabba wani abu dai ana karatun tarihin sa wanda wani abu ne can daban ko tarihin wani ilimi ilimin tafsiri tarihin sa ilimin hadisi ilimin fiqhu ilimin usulul fiqh ilimin nahwu ilimin sarf ilimin balaga ilimin kaza ilimin kaza ilimin kaza shi kanshi ilimin tarihin yana da ilimin tarihi don sai an karance shi a ina ya faru kenan tarihin tarihi ka taba jin wagga shi'iru sha'ir inji wato larabawa na'am to arama isa sai mu je gaba na'am akram kenan wannan ita ce fa'ida abu na biyu qur'ani bai bar mu saga gaba ya kwatanta muna cewa ya ba mu ka'idodi waɗanda da su ake iya tace tarihi
na'am domin da Allah ya dan adam ya bashi ni ya bashi hankali hankali Na'am.
to hankalin nan yana taimaka ma ɗan adam ya gane abin da yake mai kyau da wanda bai da kyau na'am sai dai in an kai ga shari'a da gaibi sai an kace hankali ya tsaya nan wurin ba wurin shi bane hurumin shi ba an wuce shi Allah subhanahu wa ta'ala kadiba cikin tafsir tafsiri na tafsirul karim rahman fi tafsir kalam al-mannan na al-sheikh al-imam al-allama as-sa'di yake cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ahlal kitab لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون نعم.
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allahu akbar ƙarƙashin wannan aya na'am nan da Allah ya ja aiki ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim ya ku ahlul kitabi yahuda na ake zance na'am
ko mu ce Yahuda da Kiristoci lima tuhajjuna fi Ibrahim me yasa kuke jayayya game da al'amarin Ibrahima ku Yahuda ku ce naku na ku Kiristoci ku ce naku na nasaba ta dangantuwa zuwa gare shi Mm.
to mun ji kun dangantu zuwa gare shi ma to sai an kai ni kakan ka nawa abba sun tarihin su ba wa ma unzilatit tauratu Allah ce ba a saukar da at-taura ba wal injilu da injila sai ce illa min ba'di sai bayan annabi Ibrahim ya shudi Mm.
to wo kenan nan in ka diba cikin tafsirin eh, tafsirin na Sheikh Sa'di yake cewa Allah ya bamu yadda ake iya gane tarihi domin tunda annabi Ibrahima Yahuda da suke ce ku ce kanshi da attaurar da suke rike da ita da injilar da suke rike da ita annabi Ibrahima ya gabace su ba bayan su bane yazo to ya za a yi ku zo kuma ku mutane jayayya game da annabi Ibrahim kenan sai Qur'an cikin ilimin tarihi ashe yadda za a yi a gane abu haka ne ko ba haka ba yanzu in ka ce an haife ka yanzu misali sai ni ce abu kaza ya faru ana iya tambaya ta lokacin da ya faru ko bai faru ba ana iya tambaya to shikenan sai ka ce mutumin ga ya mutu 1970 sai an ka duba cikin tarihi sai an ka gane ya mutu 1900 daidai cicicin gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ne eh ba gaskiya ne ba gaskiya bane saboda lokacin da ka faɗa ba dai bane Tabbas.
kenan kaga qur'ani ya nuna guda ashe an ka ce abu kaza ya faru rana kaza sai aka gane ba wannan rana ya- ya faru ba Mm.
yau abin ya san ƙarya ke Tabbas.
duk mai hankali ya san ƙarya na Haka, haka.
illa min ba'di to shi yasa kake ganin malaman musulunci hatta da nasoshi in an ka zo wajen naqdin su za a koma zuwa ga kada jan ana cewa an naqdu sanad wal matan sanadi ana naqdin sa shi kanshi sanadin sai hankali yayi aiki don an ka ce rawi kaza ya mutu shekara kaza rawin da an ka ce ya mutu hijira tana da shekara 150 ko ba haka ba sai an ka ce kuma yayi riwaya ga wani mutum shekara ta 250
akwai alamun tambaya ka gani hatta da shi nakadin sanadin hadisin ko kuma nakadin sanadin tarihi ai sai hankali ya shiga tabbas ɗai kenan na biyu naqdul matan abinda nassin ya kunsa sai an duba a gani in ana iya aljam'u in nassi ne na alqur'ani ko hadisin ya inganta awil nasku ko a ce an shafe ko ai aljam'u ko ai at-tarjih duk da shi qur'ani bai karyatar da kanshi sai dai ai aljam'u kaina in baka gane ba na'am ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun inganta ko ku tsakanin alqur'ani da hadisi na'am kenan almatan shi kan shi yanzu in an ka samu tarihi yanzu dibo a samu tarihi daga wani a ce wani ya rubuta tarihi za mu kuma zuwa ga sanad mu gani sanadin da wa da wa suka ruwaito wannan tarihin aiki nan na biyu almatan abinda tarihin nan ya kumsa yanzu in ka dibi qasasul anbiya na ibnu kathir da qasasul anbiya na imamu naisaburi za ga ana kawo tarihin annabawa to amma akwai abubuwan da za a faɗi kan annabawa ba qur'ani ya faɗe su ba musamman zaka waɗansu suna ruduwa da su suna karanta ma mutane ana ganin waɗannan kistoshi kamar gaskiya ne su ko galibin su cikin isra'iliyat ne No.
a ba haka ake yi ba su shi tarihi yana da hali guda biyu yanzu in ka dibi kamar bari in baka misali da malaman zamani ka san wani lokaci malamin da yake bai gushe da bai jima da rasuwa ba ana iya fahimtar uslubin sa fiye da wanda abin ga ma irin su ibnu kathir suna da littafin tarihi ibnu al-qayyim yana da zadul ma'ad cin sirar manzo sallallahu alaihi wa sallam ibnu jarir at-tabari yana da tarihul umam wal muluk in eh, ibn batuta ar-rahala yana da littafi kan tarihi wato na yawace wace na duniya sannan kuma ibn khaldun shi ma yana da littafi muqaddima ta tarihi wadda kuma muqaddima ita ta shahara ma'ana dai akwai rubuce rubuce na tarihi to wannan kammiya kakka dauke su haka kawai ka bar su ka ci gaba da bayanin su ba haka ake yi ba ta'silan wa tatbiqan shi yasa ƴan shi'a sun karibanci tarihi saboda da yawan waɗanda suka rubuta tarihi sun yi kiyayya da dauloli na sunna na'am sai ka a ɗauko littattafan su sai a rinka karanta ma mutane a ce ga zaluncin da aka yi to shi wannan tarihin ina gaskiyar shi shi kanshi kafin a yarda da shi gaskiya kaji sha'ir yace hadaka Allahu ya tarih ya shaykh al-adalil fama aqdara kaffayka ala nasjil abatil tuhabil hayya aw eh, tukhlif ya tarihu ahyana Eh, tuhabil al-hayya yace yani au tujhif ya tarikh ahyana wai almuhimmu cikin tarihi an kauri abu gano shi ai sai an bi sai sai da dalilai to a takaicen takaita a rarrama isa dibo yanzu da aka zo sira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka dauko tarihin sira ba haka na zaka tawa da shi kakak ba mm-mm. shi yasa as-sira an-nabawiyya min masadiriha al-asliyya masadir kina sai an dauko ta daga asalinta na'am شيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه ورحمة ورحم الله جميع المسلمين آمين.
إلى في صحيح السيرة شيخ محمد الأبين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين إن آمين.
يذوق سيرة Ah, سيتي وقال أهل السير إن يتي أهل السير سنتي باياتي مكايا إن كنتبا الله أعلم بصحتها na'am amma dai sun faɗa wani lokacin kuma shi da kanshi zai naƙadi in sun ka faɗi kaza ya faru kaza kaza ya faru kaza sai shi koma ya ce maka to wanda an ka ce ya faru kaza nasoci sun tabbata she- shekara ta kaza na kenan wanga shine daidai wannan ba daidai ba bane daidai ba na'am shi kenan ilimi kenan Mm, ina fata ana fahimta Na'am.
to amma wasu ba son suka yi a bada hujja ba shi dai shi faɗi dai a- a ce dai ya faɗa wannan kuma uh, ba wani abu bane za a bincike a gane ba gaskiya bane shi saka ga masu faɗin kissoshi da isra'iliyat yanzu a jinsu bai ci na'am saboda can da ana cewa fir'auna yana karya da gariya garwa arba'in da kawarsa shi ka kari da wane wani da adadin rashin sauran irin waɗannan abubuwan ba can da ba Allah ya kyauta amin amin amin to don haka kaji Qur'ani ya faɗa mana shi yasa in ka karanta mujizu tarihil islami mujizu tarihil islami na uh, Usairi ya kawo cewa waɗansu da suka rubuta tarihi sar da suka yi wasu kuma da suka rubuta tarihi sun yi at-ta'lil ma'ana in ana cikin tarihi ba wai kawai ai ta karantawa ba abu kaza ya faru kaza sai a tsaya a ce maka to ana ganin cewa abin da yasa abu kaza ya faru saboda kaza na wannan zai koya maka sanin yadda ake karatun tarihi ba wai ai ta baka tarihi fa fa fa fa fa fa fa fa wane ya ya haihi wane in in shi yasa ko littattafan sira zaka ana sa ad-durusul mustafada غزوة بدر والدروس المستفادة منها غزوة أحد والدروس المستنتجة منها دع أقوى ما كيد أكي كراتون تاريخي أعلمانتي Mm, ba sa ga gagagaba kawai a ta zuba ma abu ka sai ka ɗauka haka nan na'am da haka anar mai isa kenan alkur'ani ya magana tarihi Tarihi.
ya faɗi ka'idodin tarihi wanda Na'am.
kuma hujjoji na muka bayar Na'am.
kuma wannan ba dan mu yi suka zuwa ga wani ba ko mu ce a'a in ka yi karatu abu ka san shi za ka yi bayani kan shi Qur'ani bai ce ba za ka yi abinka ba Qur'ani bai faɗi duk tarihin duniya ba amma ya faɗi ka'idodin da ake fahimtar tarihi na'am kuma bai ce bai da amfani ba tunda inda bai da amfani da Allah bai ba da tarihin mutane a cikin alkur'ani tabbas ya kamata mu fahimci wannan to yanzu sai mu zo ga tarihin mulkin mallaka na'am mulkin mallaka asalin shi an ramba isa duk lokacin da shirka ta zo ga wuri to za a yi ma mutane mulkin mallaka duk lokacin da mutane suke da imani to ba za a yi ma mutane mulkin mallaka ba ko an ce an yi musu mulkin mallaka to an mallake su ne ta huskar karfin tuwo amma imanin su da hankalin su yana tare da su Allahu akbar.
dalili kuma turawan mulkin mallaka a yanzu nan kasashen mu sun yi muna mulkin mallaka sun mallaki kasashen mu ta fuskar makamai da kewaye mu da amfani da makwabta da amfani da yan ƙasa gurɓatattu waɗanda bu san inda an kasa ba gaba ba Na'am.
amma cikin zuciyan mu da hankalin mu mun san su makiyan mu ne Allahu akbar mun fahimci wannan da kyau Tabbas.
kenan kana iya mallakar jikin ɗan adam baka mallaki ba Ko kuma- hankalinsa shi yasa shirka ko da masu shirka sun mallaki masu imani to sun mallake su ne ta fuskar makamai amma ba ta fuskar hankali ba in an zo wajen tattaunawa ba su da gaskiya tabbas shi yasa kullun masu shirka in an ka kai su makura sai su ce za mu kashe ku ko mu daure ku Mm, haka saboda sun san ba su da hujja wato ta huskar aqida an fi karfin su Na'am.
amma ta huskar makami in suna da karfi sai su yi barazana wa qala alladhina kafaru li rusulihim Na'am.
lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina shikenan a wai su su mai su wasu hita ko su tsaya a'a ko taho a tattauna cikin mu da mu da kowa yake da gaskiya haka fir'auna ce ma annabi Musa la aja alannaka minal masjunin an tattauna da kai fir'auna baka da hujja san can kace ka sa shi gidan kaso ba zan can gidan kaso akai ba. an san kana iya sa shi gidan kaso kawo hujjojin da suke nuna kai Allah ne katon kaddara mai shiga cikin dushi ya kashi kuma ya ce mota ne Allah da na'am don kare da mutane na'am To, ala ayyata hal. Kamar yadda tura suke son yanzu su su zan su a allan duniya. Su ke faɗa a ji kuma su mutane na mu mutane na su ci mu ci su tayi su yi kashi mu yi kashi kuma su su zan sun suna za su za su mai da kansu matsayin Allah su adar dokokin da duniya za ta bi babu wanda ya sai magana. Karyar banza da yushi.
na'am Allah ran Isa tun lokacin Annabi Nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim sai shirka ta bullo. Shi yasa Allah turo Annabi Nuh tunda bayan karni goma kamar yadda nasoshi suka tabbatar in muka diba cikin littafin tafsiri kaga karni goma na annabi adam suna akan tauhidi waɗannan mutane masu kyautata ma mutane da suka mutu sai an ka sanya wata alama tasu ana girmama su bayan shuɗe waɗannan mutane sai an kasa tsammanin waɗannan abubuwan alloli ne abin bauta sai shirka ta bayyana na'am to sai Allah turo annabi nuhu lokacin da Allah turo annabi nuhu shirka ta yi
ta yau ta yi yawa na'am annabi nuhu da ya zo mu yayi da awa yayi mine da annabi nuhu ya zo shi shine ya yantar da mutane daga bautar shedan Allahu akbar ya yantar da mutane daga bautan mutanen da ake yi ma biyayya wajen bautar shedan na'am ashe tun daga wannan lokaci mulkin mallaka ya dawo ya- ya Ya- ya bayyana tun bayyana.
zama da annabi nuhu domin bauta ma dan adam irin ka ka bar Allah duk duniya babu bauta babu mulkin mallaka wanda ya wannan na'am kenan ashe wanga da aka zancen faransa da ingila wuri in ji yan yare ƙarya na ba gaskiya bane mulkin mallaka tun zamanin annabi nuhu da an ka canza ma mutane kwakwalwa aka sa su suna bauta ma gumaka suka bar allah tun daga wani lokacin mulkin mallaka kuma su waɗanda suka yi ɗaure ma wannan abin gindi saboda ka san da malami na- mai- mai mai son a yi adalci na gaskiya na allah na'am da mai mulki wanda ke son a yi adalci da mai kuɗin da ke son a yi adalci kullum waɗanda suna cikin bala'i kai har talaka in shina son a yi adalci in dai zai tsaya a yi adalci a yi addini wallahi da cikin bala'i ka san abin da yasa Na'am.
saboda gurɓatattun mutane su son su kai abi su ka abi Allah
Na'am.
in mulki ya kai mulki sai mutum ce shi Allah na kamar da Fir'auna ya ce ya ce na'am in kuɗi sun ka kai kuɗi mutum sai shi mai da kai ne wani Allah Allah kamar da ƙaru ne mai da kai ne wani Allah Allah na'am in ilimi ya kai ilimi mutum sai shi mai da kai ne shi ne abin bauta za mu zo malaman yahudawa sun bautar da al'ummominsu da kiristoci cikin suratu tauba Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah na'am sun riƙi malamansu da wasu ibada daga cikin su jahili mai yawan ibada sai a sa tsammanin kamar mallami na sai a bi shi Allah ce arbaban sun riƙe su alloli wanda kai riƙe shi a matsayin Allah ya ka koma matsayin mi bawan shi ashe mulkin mallaka akwai shi tun can cikin Yahudawa da Kiristoci Na'am.
ba zancen Faransa da aka yi ba tabbas
mun gane wannan Na'am.
kenan duk annabawa ashe sun yi yaƙi ne da mulkin mallaka don wanda duk ya sa ka akan shirka ma'ana yana son ya mallake ka ne shi yasa duk masu mulkin mallaka ko mutane da ke bautar da al'ummomin su da sun fahimci akwai mutumin da ke son a bar wannan a tsaya a taimaki juna a mutunta juna sai su ce a kashe shi saboda barazana ne gare su mugun mai kuɗi da mugun mai mulki da mugun malami da mugun mai ilimin duniya wanda ya kere kere wanda yake son ya yi amfani da wannan abin ya bautar da al'umma bai son wanda zai nuna ma al'umma wannan bai cancanta a bauta mishi ba sai ce a kashe ka ko a kore ka ko a daure ka tarihin duniya kenan shi yasa annabi isa kaga ta gudu ya zai yahuda suna faɗi su sa a kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bullo da wannan sai da ya bar makka har ya mutu kuma bai koma garin su ba kai kana nan gidan ku kana ci kana kushi ana Allahu akbar ana kiran sallah kana cewa kaza kaza kaza sallan nan da makka ba a yanta in kai kiran sallah makka an ka kama kai an ka baka kashi in ma baka mutu ba sai kai aman jini yau gashi nan Nijar muna ciki 99% kai sallah kai da kake so ga ruwa ga komi amma kana zamne katon kaddara ka cika kushi kana garin ladan ya bata ma da rai bari kuna haɗuwa da mala'ikin mutuwa an gane ko kenan tun daga zamanin annabi nuhu ashe an bautar da mutane an zo zamanin yahudawa an bautar da mutane da an ka ba su ahlul kitab mallamai na Allah ba su ilimin littafi sai suka biyar da za a bauta musu ba da za a bauta ma Allah mun gane ko to sannan fir'auna ma ai ya bautar da bani isra'ila dan mine in ana zancen bautarwa sai ai zancen faransa da ingila tun ba a ɗauko ta ba shi ma fir'auna irin yadda ya bautar da bani isra'ila ai Allah ya faɗa mana Allah ce inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunana su raunana wa shine yana bautar da su kuma ba su kadai bautar ba ya bautar da bani Isra'ila kuma ya bautar da al'ummar shi mi addalili Allah subhanahu wa ta'ala ce thumma arsalna rusulana tatra kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabuhu fa atba'na ba'dahum ba'dan waja'alnahum ahadith fa bu'dan liqaumin la yu'minun thumma arsalna min ba'dihim Musa thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin fa qalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun nasiri na Qur'ani ko dan Qur'ani sai ya da wanka sun kace ba su bin mutanen da sun ka bauta kaji na sina na qur'ani wa qaumuhuma lana abiduna da ya ce yastadif sai ce a rauna na wa shi nayi ba bautarwa bane sannan ko fir'auna ya bautar da mutane shi dan ya ce musu shi Allah na kuma sun yarda Allah ce wa nada fir'aunu fi qaumi قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاؤوه إنهم كانوا قوم فاسقين يا يوا سادة هنكل متنش يدو كيسو يبقد هنكل يدو كيسو شا شا شا واواي دقلي ساكر كرو sun ka yarda fir'auna ya ce musu shi abin bauta na wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan kuma fir'auna ya ce musu ma shine a ubangiji ka san al ilahu wanda aka bauta ma to can kuma sai ce rabbu domin rabbu shine wanda ya halitta ya mallaki abu mai tafiyar da al'abuwa shine rabbu kuma ma ko cikin rabbu sai ya tunani sai ya gano shine babban Allah kamar yanzu a ce matsayi matsayi na to sai a ce babba oga kwata kwata ce to cikin allolin ma shine Allah babba ana rabbukumul a'la to ka ji wata magana take fir'auna kenan nan yayi ya bautar da mutanen shi su kansu shi yasa mutum ba mutunta shi abba ayi ba amma in yace zai wuce iyaka sai a nuna mai wannan wurin ba matsayin shi na ba kana da naka matsayin da Allah ya baka amma in ka ce zaka wuce to sai a taka ma burki domin da mutum ya ce maka Allah na kai kuma yanzu kaka zaka yi ai Allah yana da sifofi sai ka gaya ci tuwo kun ci tuwo tare da shi Allah na cin tuwo Allah bai cin tuwo wanga wanga wanga ba Allah na ba wanga wani shedani na shi yasa wani wani malami ake bada tarihin sa an ka bashi wani abin nan ka sa akwai masu wasa da hankali mutane su ce maka za a baka wuridin da zaka iya ganin Allah ko ka san Allah sai an ka bashi wuridi sai zan Allah to shi kenan mallamin ga shina shina Allah shina Allah shi yanzu shi Allah na ran nan sai Allah ta duguguwa wata guguwa ya hita daji tayyo cikin shi wubu wubu wubu wubu wubu da kyak ya sonci ya ce da nan sai tuba ya ce sai gane ba Allah na ba don Allah guguwa ba ta wasa da Allah dan haka ko turawan da kaga suna wasa da hankalin mutane ne ne sun ga ana tsoron su ne 100 bisa 100 mutunta juna kamata ai ai mu'amala tsakanin dan adam da adam in kana mu'amala da mutane baka dauke su bayi ba sai a zama mutunta juna tabbas to kenan fir'auna ya bautar da mutane mutanen makka sun bautar da al'ummar su sun ki yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da adalci a tsaya a bauta ma Allah kuma haka ne zaluncin ku wuce al'umma to mu zo zuwa ga su turawa yanzu mu dan tsakaro saboda lokacin mu bai da yawa sosai turawa in muka duba a tsarin mulkin su sun bautar da juna dan dalilin revolution française in ka diba ai saboda an bautar da al'umman ne tabbas masu kuɗin da masu mulkin da masu addinin su sun game suna bautar da su sun tattare komi sai dai a yi musu da su da iyansu al'umma ta gashi ta kare wannan abin yanzu kuma dan iskanci da sun ka ba- sun ka su yantar da kansu sai suka yi tunanin ya za su yi su bautar da waɗansu al'ummomi shi na tun da yanzu ɗan faransa bai iya bautar da ɗan faransa bari a taho a bautar da 'yan afirka da ƙasashen larabawa tun da baturi shi bai iya bautar da baturi can kowa ya san 'yancin kashi eta de droit to mu ko ita da ni muke ya kamata mu tambaye kamar na'am kasar faransa aran mai isa in muka dubi tarihinta eh, akwai wani shugab wani sarkin su wanda ana ganin shine wanda a sarki na farko a kasar faransa na'am ana kiran shi clovis clovis da c da l da o da v da e da s an gane ko Na'am.
a eh, kamar yayi mulki dai she- eh, kamar fara tattara mulkinsa eh, a miladiya 400 wato 81
Mhm.
ka fahimta a wannan lokaci ya fara tattara mulkinsa zuwa 511 mulkin nashi ya abin nan amma dai shine sarki na farko a tarihin ƙasar faransa na'am
muna jin wannan shugaban ƙasar faransa wanda an ka hallaka wanda revolution française ta yi gaba da shi shine suka kira louis XVI.
to ya ɗauki mulki tun lokacin da ƙasa tana cikin matsala alif da wato abin nan 774 1714 ƙasar tana da rikici sun ka fille mai kai a alif da 793 pal kuma tare da aikin yahudawa saboda wai sacrifice shi na maza a yi kaga ba yahudi shi ga shiga gaban duniya a kashe shugaban wata kasa dan bala'i ya tashi haka na suka yi ta kashe shugabannin kasashen duniya kasar ta zamna ba ta da uba kuma an yi ma kowa banna kenan kowa sai ya rama kaga iraki ta rikice tun da an kashe ma kowa kowa kowa sai ya rama an kashe saddam gashi shi na ga iya tsare kasar yanzu kasar ta rikice sun yi ma afghanistan haka sun yi ma libya haka kuma haka na suka yi ma kasashen duniya an gane wannan na'am en 1000 le 21 janvier 1793 sun ka fille mai kai sai sarki na ƙarshe wanda faransa ta yi shine suke kira louis philippe wai philippe alarma isa ka san philippe da, da p na da h da e to ka san wai sun ka ce wai in an ka rubuta p an ka rubuta h to ta koma f shi yasa aka cewa geography ba a cewa p an gane kuwa?
na'am shi wannan filifkin a 1830 shine tsohuwa na ƙarshe na faransa ya ɗauki mulki ya aje ko kuma ya kai ƙarshe a 1848 alif da 1848 wannan shine tarihin masarautun faransa a takaice kafin ce ni to waɗancan mutanen dukkansu a cikin lokacin tsare-tsaren yaƙuƙuka na shi kan shi wancan na harko clovis kina da kajiya sai da yi yaƙi-yaƙi da samu ya haɗa yankunan faransa wanda ana ganin mafi yawancin waɗanda sun ka aza wannan ƙasa ta faransa can cikin tarihi daga ƙasar almanya na sun ka taho shi yasa ga nan almanya tana da ƙetar da baƙin ciki da jan haushin ƙasar mi ƙasar faransa kuma shi yasa ɗan faransa yadda shi ke tsoron mutumin almanya har da allan da ya halicce shi bai tsoro haka nan subhanallah Kisa ya kamata sunan etilar da sun shigo cikin kasar ga a rubuta sunan etilar ba wai dan saboda mu muna tsoron etilar ba No.
a a rinka faɗa musu abin da suka tsoro Eh, etilar etilar No.
Eh, hitler Eh, kuma etilar ba karewa yi ba don ko yanzu abin da ake ciki sun fara ganin alamu almanya ta fara magana ana ganin putin da ya kare da ukraine turai ya zo to mu ko ba su Putin ɗin muka so ba son muka kahin Putin ya shigo itilar uku su bayyana a turai don mun hiso mu ji an ce farin nan ta fara gane kuranta yadda an ka kashe muna mutane cikin ƙauyuka an ka hallaka muna al'ummomi mu ji an ce Putin na can na lugudan wuta cikin fari da London in sa a yi mini shinkafa da naman kashi eh ina kallo da cikin intanet ina ganin yadda akai fanzur kaifa kana aqibatu zalimi ba abin da ya sha mini kai Eh, to azzalimi alarma isa na'am dole sai ya ɗanɗana azab- zaluncin da yi Tabbas.
su ta dame turai ɗin ta dame turai in tana so na'am
to akwai wani babban fada ka san ba ba sarakan su ɗaya sun kabautar da mutane ba na'am akwai wani babban fada a ƙasar turai wanda wanda lokaci ya zama eh, kamar shine fada wanda ake ji kwarai da gaske wannan faranci ana kiran shi nicola tomaso to Nicola Tomaso a alif da ɗari hudu da hamsin da hudu à 1454 ya halattar da bautar da mutane doka ce a cikin addininsu a bautar
wasu wasu wasu wasu hatta kuma ana iya bautar da su da ba ai shi ya bautar da mutane da tun da ya ɗauki kai ne matsayin Allah ya halatta ya haramta kinan da haka sai ba da izini a yi tun wannan lokaci wannan luwa take a ƙasar turai
to mabban malamin su na addini ya halatta musu wannan shi yasa kahin ma a yi wancan conference de Ba- de berlin na'am tun 1454 wannan doka a cikin coci akwai ta shi yasa kakkasa tsammanin wanda suka zakwa suna cewa a'a ka a yaki a su zaman lahiya suka so in yesu yesu almasihu ya ce in an ka bara maka mari hannun mikin ka na dama ka ba da mikin ka na hagu a bara ma mari kai ku te ku karanta tarihin yakin yan protestant da katolika a kasashen turai yadda sun ka hallaka miliyoyin junansu dubbai tun wancan lokaci yanzu na sun ka haɗa kan sun ka to su cuci mutane a kasashen afirka na'am mun gane wannan da kyau Na'am.
to kenan kaga tarihin mulkin mallaka alarma isa ba abu ne wanda yau aka fara shi tun zamanin annabawa a yin mutane mulkin mallaka shi sa ba a son mai cewa a yi adalci a yi zaman lafiya Mm.
an fi son wanda zai bari a cuci talakawa a cuci mutanen da ba su da shi shi ko ana ganin kama allah kwana yake yi Na'am.
shi ko la ta'khudhu sinatun wala nawm tabbas sha'ir ya ce la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu akhiruhu ya'tika bin nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu allahi lam tanami Allahu akbar to alar ma isa takaitaccen tarihin mulkin mallaka kenan kuma kafin turawa su zo mun faɗa su ma 'yan afirka wa junansu da kasashen larabawa sun yi bautar da juna Allah Ya- wanga wanga dan baji da Allah hasara shi saboda yana to lokacin adda yawa la abai da yawa la tazlimanna in ji sha'ir kakkai zalunci idza ma kunta muqtadiran in ka samu iko Mm.
dama baka yin zalunci sai in kana da iko ko Tabbas.
yace fa zulmu akhiruhu yatika bin nadami karshen zalunci zaka yi nadama zai zo ma da nadama ma'ana zaka yi nadama Na'am.
tanamu ainaka idon ka za su yi bacci ka tai ka kwanta wal mazlumu muntabihun wanda an ka zalunta yana falke yad'u alaika yana maka addu'a ba yace yad'u laka ba yana addu'a a kanka domin in an ce yayi ma addu'a kenan ta alkhairi Da.
in an ce da'a lahu yayi masa addu'a ta alkhairi da'a alaihi yayi masa mummunan addu'a Na'am.
yad'u alaika wa ainullahi lam tanid Allahu akbar to ala ramma isa yan afirka sun bautar da juna masarautu sun yaƙi yaƙe wa juna sun bautar da juna su kabilu sun yaƙi yaƙe tun da maimakon mu'adalci can ma kasashen laraba an samu wannan Na'am.
da wannan ma batu da ya yi amfani wanda an ka bautar sai ce ya zo ya yantar da shi Tabbas.
shi yasa sai suka taimaka mishi wajen hallaka mutane kenan kowa ya aikata tashi banna wasu daga cikin mutane tabbas to yanzu mu aje wannan tarihi sai ta tsawuru Mm.
yaya ne aka yi ya ci gaba na'am
turawa da aka yi yaƙe-yaƙe na'am an yi yakin duniya na farko a ramar isa daga 1914 zuwa 1918 zuwa 19 1914 zuwa 1918 Na'am.
an ka yakin duniya na farko da an ka kare sai sun ka ga ya kamata a yi adalci sai sun ka kirkira wata kungiya sunanta CDN CDN Société des Nations ana kiranta usbatul umam usba ka san kamar abin da an ka dar mina daga nan jijiya aka samu ta al'asab saboda tana rike tana daure naman jiki na'am
sunanta da larabci usbatul umam na'am da english suna kiranta league of nation league of nation da ta zo league of nation tun da dama zalunci da an ka shirya an kai yaki na ba a ji daɗi ba yakin duniya na farko an ka ga ya kamata a shirya su almani suna an manya an kai usbatul umam don a samu a yi tsari na'am abin bai yi ba sai ga yakin duniya na biyu yayo wul a 1939 1945 an kai kace-kace da duniya an kai abin da aka yi kuma mu da abbaƙaƙe ba ta shahe mu ba da kusa daga nesa an ka zo an kai ta ɗaukar mu don mu taimu kare turawa daga faransa da- da- daga italy wai wanda zai ƙoƙari yanzu su su zo su kashe mu mutane su bautar da mu ku kuma ku tayi ana son a bautar da su ku ɗauki ɗiyanku da al'ummarku ku tai ku kai can to wannan lokacin shi ya wuce tabbas in dai an ka ce yanzu Putin ya shigo cikin Alman ko Putin ya kai cikin London ko Putin ya kai cikin Paris ba zan ce mu ba da sojoji ba Na'am.
shinkafa ta zama sa ai da huwa mai sallah sallah za mu yi kowa sai ya ji daɗi eh wannan shine ka'ida Na'am.
zan ce a ba da sojoji komai ba kwasuwa kunutu ɗaya da mu karawa Tabbas.
eh darkace su Putin eh wannan shine aikin da Allah ya baka na'am
mun gane ko na'am to da an ka yi ta amina son karasa sai waccan usbatul umam ta rushe tunda da ja waɗanda sun ka yi ta su almai da abin gaba ba ta da wani karfi amin nafsan karansi ta rushe ita kuma majalisar ɗaukin duniya an ka gina ta oni amin nafsan karansi na'am
muna jin wannan da kyau to aran mai isa dukkansu tun daga waɗancan mutane na zamanin annabi nuhu har waɗanda sun kai yaƙi da annabawa har zamanin fir'auna har zamanin waɗanda malaman yahudawa da sun kai tabbatar da al'ummomin su ittakhadhu ahbarahum wa rubbana arbaban min dunillah har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da aka zo har zamanin daulolin da an kai su farisawa da rumawa waɗancan da sun kai yaƙi yaƙi fawa a duniya har banda dauloli na musulunci da sun kai aiki don yaɗa addinin musulunci har su sarautu da an kai na Afirka da na ƙasashen Larabawa waɗanda ba su jagoranci mutane akan addini ba da yawa daga cikin su su waɗannan masarautun dama bautar da mutane suka yi tun da mutumin da ya ce ka abi gaskiya ya zami ya mai da ka bawa turawa sun ka zo sun kai nasu abin da suka yi to mulkin mallaka bai kare ba mulkin mallaka bai kare ba salo ne an ka canza mishi daga esclave bawa an gane ko shi kenan da sun kaga an gane wannan an kai abolition de l'esclavage a turai can wajen su portugal da inana ka fahimce ni an ka zo an kai abolition de l'esclavage a america tun zamanin shugaban kasar america abraham lincoln an gane ko ba ta kare ba sai sun ka canza mata salo shi na sai an ka ce to yanzu za a kirkiro bayan bayan sun ka ɗauko esclave daga nan sun ka ce ai colonisation ka gane ko an ka zo an ka colonization ta wuce yanzu sun ka kiro cooperation za a yi haɗin kai don a cuce mu an ka ga wannan ba ta yi tun da cikin cooperation za a zo ne a rinka kallon ku duk abin da za a yi sai an gani kuke aikatawa da zaran kun kama hanyar cigaba sai a ce ga su can pop sai a yanke sannan yanzu sun kirkiro mondialization da onin da kake gani da banka mondial duk hanyoyi ne salo ne na ci gaba da mulkin mallaka a wata hanya shi yasa ana a gurguje saboda lokaci ya matsu in ana son a bautar da kai akwai alkuwatu sita al'asasiyya lita'abidil insan bishattar wasa'il kaga akwai alkuwatul askariya a yi amfani da ƙarfin soja ko in ce ƙarfin makami kana jina kaga sun zo da sojojinsu kuma har yanzu bas bas militar suna nan ci gaba da mulkin mallaka ne akwai alkuwa ka fahimta a siyasiya a yi amfani da ƙarfin siyasa shi na ake can ana yi oni masu durwa da fito sai amfani da ware da ware a a tattara a a kai mota ƙasa yaƙi ingila da faransa da europe da america sun je sun yaƙi ƙasar mi sun yaƙi ƙasar iraki an yi amfani da alƙuwatu siyasiya a hana a sai maka makamai a hana a yi maka kaza alƙuwar siyasiya na uku alkuwa addiniya a yi amfani da ƙarfin addini an zo an watso mana wani addini da turai an zaka an koya ma mutane yadda za su yi ta waƙa su yi ta kiɗi shi kenan babu wani wanda aka kirawa ko allura ba a yi sai dai a tara mata da maza ana kiɗi ana rungumin mata ana cewa aljanna za a da rungumin matan an fahimce ni alkuwa siyasiya alkuwa diniya sai alkuwa al'ilmiya ƙarfi na ilimi ko ilimi na addini in nan kasashen muna ko ilimi na kere-kere yau turawa inda ba su yi mu ilimin kere makamai ba ba su su kawo hari ba tunda in an ce ai gaba da gaba musamman irin mutanen mu na Ghana mutum guda na Ghana shi na iya kama bature ashirin shi musu kulli kan sun tafi alƙuwa al'ilmiya tunda su adda makamai na zamani sai alƙuwa al'aqliya ƙarfin hankali a fika ƙarfin hankali yadda za a wasa da hankalinka yadda fir'auna ya wasa da hankalin mi bani isra'il da mutanensa Allah ce fasta khaffa qaumahu fa ata'u in mutum fika ƙarfin hankali yana iya saka wata hanya da bata dace ba sai kuma alquwa al-iqtisadiyya ƙarfi na tattalin arziki shi na an kai amfani da shi an ka samu na takunkumi an ka ce ka a sayar mu ka ai kaza ka jira shi yanzu sun samu ta takunkumi ka dan iskanci wai su su kadai daga samu mutane takunkumi amma su ba a samu su su ce ba a sayar maka jirgi bai tashi kasarka ba a yin kaza ba a yin kaza amma su kasashen su ana yi to me dalilin wannan to kaji abubuwan da ake amfani su sannan dukkan su abinda ake bukata a saitara alal jismi wal qalbi a samu a rike zuciyarka a bata maka addininka a bata maka tunaninka a sa kafafen yada labarai su bata tunaninka a sa lakkon lakkon na karatu kar makarantu su da boko su bata hankalinka kaga an mallake ka nan ashubuhat sai kuma ashahawa ciko jiki shawa aka samai a barka ka rinka shan giya kana jin daɗi a barka tare da karuwar turai a barka tare da karuwa ka tai ka bi mata shi yasa mafi yawancin yan boko mun da abin da suke so a bi mata a sha giya a tai a rawa shikenan in in kuna haka babu radda za ku kai labari kuma har da karuwan wata tahi wata daraja ta wata kima araba isa No, ba- karuwar turai wata haita afirka ta hawa karuwar turai yanzu sai ka ji an ce jikka goma ko jikka goma sha biyar amma karuwar afirka sai a ce wai ɗari uku hei jama'a wanga al'amari fa adiba shi arama isa No.
shi yasa wannan music hanya ce ta ci gaba da lalatar da mu No.
waɗannan hanyoyin na wake-wake da rawa da shan giya da kaɗe-kaɗe da bin mata in ba haka an kai ba ba su iya ci gaba shi yasa duk inda suke suna ƙoƙarin su kawo muna bar amma ba su kawo muna wurin da ake kera wani abu suna kawo wa gidajen karuwai ka tainan kasashen turai yanzu zaka gani in ka shiga nan kasashen lilifai ko cikin ga zaka iska karuwan turai suna nan an kawo saboda a ci gaba da lalacewa a tambaɗi amma ba su kawo wata izino da za ta yin wani wajen a zo a gudu No.
ka fahimta saboda dan adam in an sama shubuha an ka bata hankalinka da tunaninka da addininka an ka sama shawa ka zan baka da aiki sai shan giya sai biyan mata sai ni tambada ha abada kuma a sa maka wasa balo da kallon kwallo ana ta kuwa afirka da kasashen larabawa har limamin juma'a wani lokaci sai an yi zama tare da shi an yi kallon match kuma shi na siparte shi ji bakin cikin an ci wata ekip Na'am, barakallah.
ko wani tim Na'am.
to alaran mai isa tambaya ta karshe wadda zan yi matun da yau ranar karshe ce karatun mu ya zo karshe sai bayan sallah babba bari in faɗi wadda Na'am, barakallah.
akwai wata balo da aka ce ma cup mondial Na'am.
ko ba ka nan bane Na'am.
kwallo ta duniya world cup Na'am.
ba ita a ƙarshen kwallo da aka ji a duniya Haka.
ƙasar america cup mondial nawa ta ci alarma isa
Ah, Ba ni tunani, ba ba ni ban ba ni ce ba ta taɓa ci ba bari in baka amsa in kai baka sani ba tunani. Ban sani ba gaskiya.
ƙasar rasha putin Eh, cup mondial nawa sun ka taɓa ci ah, Ban sani ba kana makalla. Ba su taɓa ci ba.
to shi ne daga tambaya alamar isa to america china china china Hmm.
kufin mondial nawa china ta taba ci
Ita ma ko guda ko.
to ka faɗa min wanda ya su yanzu ƙarhin tattalin arziki da wanda ya hisu ƙarhin makamai da wanda ya hisu cigaba a duniya don haka kwallo eh, america fisansa ta china fisansa ta rasha fisansa ta kuma matasan suna can suna aiki ba sai sun yi kwallo ba dama ko su can kwallo da aka yanta waɗanda azama da gari banza na ba su da aiki aka yi musu ita su yi ta kuwa mu ko ma'aikatanmu da masu ilimin mu na ga tsaya suna kallon wannan tambada duk gaba ɗaya a taro a lalace wannan shine abin da ya kamata mu gane shi yasa da kaji ko nuwar american kaji an ce akwai wani shahararren dan box mai kulli da kulli ayi kuwa ko ko kaji shahararren wani mawaki Kelly baban gayu suke cewa yar Kelly da su Tupac da Snoop Doggy Dogg babban mawaki sai a ce maka bakina babban dan tennis bakina Jordan babban shu- uban yan ta abin gani take da suna Basket.
eh, basketball Jordan duk wai irin wata tambada inda ka ji da wasu music da wani wace wake da gidajen giya bakaki na amma horari na can na kere makamai suna kere kere baki na can shi na ta rawa da yan mata ka kusan in ka shekara miliyar kana rawa da yan mata kana zina da mata babu abin da za ka zama Tabbas.
gidajen karuwai ba a kera mantur ba a yin komi sai dai a ci tuwo a yi lalata zuwa shekara talatin a tambaɗe a lalace Na'am.
in rayuwa ta ƙare kuma babu abin da za a karuwanci a koma zuwa bara ka gani shine karo za ta yi ƙarshe eh bayan ta yi karuwanci ta ƙari yanzu ta tsufa sai ta zama gajiya kalwaniya mai haɗa matasa in wannan an ka amshe mata sai ta aza tuwo in an ka ƙari sai ta aza gujiya da taba in an ka ƙari yanzu babu wani abu ta tsufa sai ta ɗauki kwano da sanda wajen bara a bata na Allah da annabi ita ko duk rayuwarta ta ƙari cikin saba ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙari kuma ba a cewa a bani don Allah don annabi a'a baka don Allah dai ko ko don saboda kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama aran mai isa yau lokaci ya ja mun halin shi amma dai maudu'i yau shine a tarihuhu wa tatawwuruhu dan haka ba a canza komi ba da wata cooperation da wata menene duk salo ne na cigaba da mulkin mallaka su FFE su ONI duk hanyoyin na tsatsa arzikin mutane da hana ma al'ummomin duniya Na'am.
ci gaba nan ya kamata mu dakanta sai bayan sallah babba za a dawo da karatu amma za a ci gaba da maimaita karatuttuka insha Allah ta'ala sai mu zo mu dora akan ta'thirul istimar ta'thirin istimari a cikin rayuwar mu daban-daban daban-daban daban in Allah ya kaddara in kuma mun mutu to shikenan bakin abin da Allah ce dama za a yi shi na bakin shi ne za a tsayawa Na'am.
muna fata Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik
Na'am, alhamdulillah ‘yan uwa an gace lahin daɗi karewa alhamdulillah Allah ya nuna mana ƙarshen wannan shekara kan karatuttuka na sati-sati duk da cewa karatun ba za a yanke shi ba musamman masu bibiyar ah, wannan kafata bonfere insha Allah ta'ala duk sati a wannan lokuta ana sabon maimaimutukan karatutukan da an ka shekara ana yi da ma na shekarun bayan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana da mu abin da malam ya karanta da mu kuma ya ara muna kwanaki gaba shekara mai zuwa kuma mu zaka mu ci gaba da tahiyar da wannan mawdu'in insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين